السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات وهي خلق عظيمة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان له منها أكملها وأجلها كما وصفه الله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم المروءه كمال الرجال والانسانيه لانها تدعو الى مراعاه الاحوال الى ان تكون على افضلها وحتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه اليها ضم باستحقاق وحقيقه المروءه عباد الله كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هي اتصاف النفس بصفات الانسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي الشهوة وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والطاعة والعلم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ومروءة كل شيء بحسبه فعلى المسلم أن يتحرى إحاطتها على قدر الإمكان وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا مروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه ومروءة الإحسان والبذل تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه انتهى كلامه رحمه الله ايها المسلمون فحد المروءه استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه سواء تتعلق ذلك به وحده أو تعداه إلى غيره من الخلق أو الخالق سبحانه وتعالى من الحياء والمراقبة والمحاسبة وإصلاح الأيوب والتسليم والافتقار وغيرها وقد ذكر العلماء في شروط المروءة وحقوقه أن يتعفف المرء عن الحرام وينصف في الحكم ويكف عن الظلم والا يطمع فيما لا يستحق ولا يعين قويا على الضعيف ولا يؤثر دني الافعال على شريفها ويترك الانسان ما يعقبه الملامه والعيب والوزر والاثم والا يفعل ما يقبح الاسم والذكر ففي الحديث إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي الأخلاق ويكره صفصافها رواه الطبراني والحاكم وابن عساكر من حديث سعد بن أبي الوقاص رضي الله تعالى عنه وعن جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ دلوك من ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك منبسط وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ولا يحبها الله وإن امرؤ وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن أحدا رواه الطيالسي وابن حبان وصححه الألباني أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya jama'a musulmi wannan juma'a tamu yau muna goma sha shida ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 442 a kidayen miladiya yau muna 28 ga watan biyar shekara ta 2021 wannan khutuba abin da za ta yi magana a kai za ta yi magana a kan mutunci da mutuntaka ka iya haɗawa da dattaku da sanin ya kamata duka wannan khutuba insha Allah ta'ala za ta yi tsokaci a kansu abin da ya sanya muka zaɓi a gabatar da khutba akan abin da ya shafi mutuntaka saboda idan ka kalli rayuwar al'umma za ka ga a mataki daban-daban daban-daban ana rayuwa ba tare da mutunci da mutuntaka ba ana yin ababen da suka yi kama da ɗabi'a da tada irin na dabbobi wanda ya koru da mutum mai hankali nagartacce mai mutunci ya sifanta da irin waɗannan sifofi to muna fatan allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin mutanen kirki ya azuta mu da mutuntaka da dattaku da sanin ya kamata a cikin rayuwarmu gabaki ɗaya da cikin addini babu shakka ya jama'a musulmi mutuntaka ko mutunci wani irin ɗabi'a ne wanda yake babban abin da yake kai mutum zuwa gare shi yakan kai mutum zuwa ga kyawawan sifofi da kuma tadodi masu kyau yakan kuma nisanta mutum daga munanan sifofi da tadodi na Allah wani ɗabi'an mutuntaka ɗabi'a ce mai girma mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta da mutuntaka ƙololuwanta mafi cikanta mafi girmanta har ƙur'ani ya sifanta shi da cewa naka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana kan tada da ɗabi'a masu kyau nagartattu mafi ƙololuwa gurin inganci da girma babu shakka mutuntaka shine cikan mazantaka kuma shine cikan mutuntaka wato mutum dan adam ba zai taɓa yiwuwa a kira shi dan adam ba har sai in ya sifantu da sifofi na mutuntaka sannan za a kira shi dan adam nagartacce mai hankali tsaftatacce wanda yake bai shaƙo ɗabi'u irin na dabbobi ko ɗabi'u irin na shedan ba abin da ya sanya haka kuwa saboda a har kullum shi mutunci yana kira ne zuwa ga mafi ƙololuwan ɗabi'a da yanayi da hali zai kalli cikin halaye wani hali ne mai kyau cikin masu kyau menene ƙololuwan kyau to sai ya nuna maka cewa ka je ka aikata shi zai kalli mummunan ɗabi'a sai ya nisanta ka da ita musamman kuma miyagun ɗabi'un da yake ko a cikin munana kuma suna da muni to wannan wato ainihin mutuntaka sai ya nisanta ɗan adam da irin waɗannan abubuwa sannan idan mutum ya sifantu da sifa na mutuntaka to sai ka ga baya faɗawa cikin abin da za a zarge shi akan an zarge shi kuma ya cancanci a zarge shi akwai wanda za a zarge shi akan masu zargin su ne kawai suka yi kiɗansu suka yi rawansu su ne suka buɗe makansu ƙofan zargi suka zargi wanda bai cancanci a zarge shi ba to amma kai kai abin da kuma a zarge ka to mutuntaka bai yadda da wannan ba mutunci kuma bai yadda da wannan ba al'imam muhammad bin abi bakar al'imamu ibn qayyim da yake magana akan mutuntaka ya ce abin da ake nufi da mutuntaka shine ran ɗan adam ta sifantu da sifofi na mutum wanda ya sha bamban da dabbobi ya sha bamban da shaidan da aka waɗannan abubuwa guda biyu sai ka nisance su sannan za ka zama cikakken mutum mai ɗauke da kwarjini da alfarma irin na mutum sai ka nisanta sifofi na dabbobi sai ka nisanci sifofi irin na shaidan al'imamu ibn qayyim ke cewa kowane rai na ɗan adam akwai waɗansu sifofi guda uku waɗanda yake su ne suka kewaye ta to ya danganta wani iri wata siffan ne cikin siffofin nan guda uku ka jawo makanka wanne ne kai abota da ita wacce kai abota da ita to da irin wannan za a fassara ka idan mutum ya siffanti da siffofin shedan mala ya ce kamar irin su girman kai da hassada da ganin ni na fi wane da wane da zalunci da buɗe ƙofofin sharri da cutar da mutane da magana ko da aiki da yaɗa fasadi a ban ƙasa da algushi da cuta to duka waɗannan sifofi ne na shaidan wanda ya mai da irin waɗannan sifofi su ne sifofinsa to sai a kira shi mutum amma abokin shaidan mutum amma abokin shaidan irin wannan mutumi ba shi da mutuntaka ba shi da dattaku kuma bai san abin da ya kamata ba bai kuma san abin da ya kamace shi ba akwai kuma wata sifa wacce take ɗamfare da rai wacce ita kuma tana kira ne zuwa ga ɗabi'u da tadodi irin da dabbobi musamman abin da ke da alaƙa da sha'awa wanda ya kasance shi tadansa kawai ya za a yi ciki na ya samu ya za a yi tsaraici na ya samu da fin ƙarfi da rashin tausayi da rashin rahama da rashin kallon masu rauni a taimake su da rashin kwato ma masu rauni haƙoƙansu gurin masu ƙarfi shi ba abin da ya dame shi irin yadda ka san dabbobi suna mu'amala sai ka ga kaza tana tare da 'yan uwarta sai ɗayan sai ta mutu amma 'yar uwarta ba za ta ce to yanzu 'ya'yan wannan sun zama marayu bari in tausaya musu kamar yadda zan ba 'ya'yana abinci in ba su ba abin da ya dame ta ba abin da ya dame ta da haka ba tausayi ba rahama babu kallon masu rauni a ga yadda za a taimaka musu to irin waɗannan miyagun ɗabi'u su kuma ɗabi'u ne irin na dabbobi duk mutumin da ya sifanta da su sai dai a ce mutum amma mai sifofi irin na dabbobi mutum mai sifofi irin na dabbobi za ka ga akwai mutumin da yake saboda shi ya sifanta da dabbobi sautin shi ma irin na dabbobi ne in yana magana a nan wanda ke kilomita ɗaya yana jin abin da yake faɗi wa inna an karla aswati la sautul hamir irin yadda ka san jaki na kururuwa shi ma haka maganin shi take akwai mutumin da yake kan shi kawai ya sani bai san 'ya'yan wanshi ko 'ya'yan kanin shi ko makwabta ko sauran mazumunta bai san malamai da ke gefen shi ba bai san kowa ba shi dai kan shi kawai ya sani in ya samu to kowa ya rasa in ya rasa to kada Allah ya sa kowa ma ya samu shi kan shi ya sani to wannan mutum ba shi da mutunci ba kuma shi da mutuntaka irin wannan mutum ya fi kama da dabba kuma irin wannan za ka rika ganin su a zubin mutane daban-daban daban-daban za ka rika ganin su a cikin mazumuntanka sai ka ganin wani yana da irin waɗannan sifofin na dabbobi wanda yake kawai kanshi ya sani kawai sha'awan cikin shi sha'awan farjinsa sha'awan abin da ya ga dama ba ruwan shi da tausayi ba ruwan shi da rahama ba ruwan shi da kallon masu rauni ba ruwan shi da kallon talakawa za ka riƙa gani a cikin mazumunta za ka riƙa gani a cikin shugabanni za ka riƙa ganin wannan ko a mataki irin na siyasa ko a mataki na sarauta hakanan za ka riƙa gani a cikin masu kuɗi hakanan za ka rika gani a cikin ma'aikata gwamnati wani shine oga shine babba a wuri amma kanshi kadai ya sani to wannan mutum ne amma mai kama da dabbobi da haka wannan mutum ba shi da mutunci ko bai san mutunci ba kuma Allah subhanahu wata'ala baya san irin waɗannan ɗabi'u to akwai kuma sifa ta uku wacce yake ita ma tana ɗamfare da ɗan adam wacce take tana kiranka ne zuwa ga irin ɗabi'an mala'iku na kyautatawa da nasiha da nagarta da da'a ga Allah da neman ilimi da aiki da ilimi mun sani dai cewa irin mala'ika jibril wani kyautatawa ne baya yi shi ya zo mana da ƙur'ani daga Allah subhanahu wataala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon mu sallallahu alaihi wa sallama ba shi da lafiya mala'ika jibril da izinin Allah yake zuwa yana ma annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a mala'ika jibril yakan zo da runduna su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama gurin yaƙi abinda manzan Allah bai daidai ba manzan mala'ika jibril zai zo ga mishi Allah ya ce a wuri kaza a gyara kaza a wuri kaza a gyara kaza nasiha da isar da nagarta duk aikin nagarta aikin dattaku to za ga irin waɗannan ɗabi'u mala'ika ke zuwa da shi da ɗabi'a ta ilimi duk abin da za a yi sai an ce ga saƙon Allah ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi dubi irin lokacin da ya zo ke gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ni labari akan musulunci ba ni labari akan imani ba ni labari akan kyautatawa a ƙarshe sai annabi ke tambayan sahabbai kun gane wannan kowa ne ne suka ce Allah da manzo ne mafi sani ya ce fa innahu jibril atakum yu'allimukum amra dinikum ai mala'ika jibril ne ya zo yana sanar da ku ilmoma yana sanar da ku sha'un'una da hukunce-hukunce na addininku to akwai ɗabi'a irin wannan idan mutum ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a sai ya zama mutum mai tsarki mai tsafta wanda ya ƙoshi da mutuntaka da aka sai ka ga ɗabi'un shi kuma ya zama ɗabi'u ne daban ɗabi'u ne na mutunci a cikin al'umma kowa zai faɗi alkhairi a kansa da aka jama'a musulmi malamai suka yi bayanin cewa mutunci ta ƙofofi daban-daban kowane kowace ƙofa daga cikin ƙofofin da mutum ke mu'amala da shi akwai abin da yake da alaƙa da mutuntaka kamar da al'imamu ibn qayyim yake faɗi ya ce idan ka ji an ce maka mutunci a harshe ku kiyaye wannan maganar da kyau jama'a in ka ji an ce mutunci a harshe shine mutumin da ya iya daɗaɗa magana mutumin da ya iya wato zaƙaƙa magana maganan shi na da daɗi maganan shi na da zaƙi maganan shi na da taushi to wannan shine mutunci akan harshe amma mutumin da ya zama bai iya magana ba in yana magana kamar lalataccen famfo ba abin da ya dame shi yana magana da manya ne ko da yara salo ɗaya yana magana da masu ilimi ne ko marasa ilimi ba abin da ya dame shi yana magana da malamai ne ko yana magana da ɗalibai ba abin da ya dame shi zai gatsa magana iya ganin damansa baya kunyan Allah baya kunyan manzan Allah baya kunyan mutanen kirki to wannan mutumi ba shi da mutunci wannan mutumi ko da ɗan gidanku ne ko da ɗan gidanmu ne to ba shi da mutunci ko da shugaba ne ko da mabiyi ne ko da mai kuɗi ne wannan mutum ba shi da mutunci saboda mene harshen shi babu zaƙi babu garɗi babu daɗi babu taushi to da haka ba za ka taɓa zama mai mutunci ba har sai harshen ka ya cika da kalmomi na mutunci na ƙima na mutuntawa ko da da kuma ƙananan yara ne to wanda ya sifanci da wannan sai a ce ya sifanti da sifa na mutunci na harshe da wannan mutum za ka kyasta mishi a kofa ta farko ya zama mai mutunci al'imamu ibn qayyim ya ci gaba da bayani cewa muru'atul khuluq in ko kana son ka ji menene mutuntaka a cikin ɗabi'a yace sa'atuhu wa basduhu lil habibi wal baghid shine ya kasance kana da ɗabi'u na ƙololuwa kuma kana baza kyawawan ɗabi'unka ga na kusa da na nesa da masoyi da maƙiyi wane masoyinka ne ya ga kyakkyawan mu'amala daga gare ka wane kuma maƙiyi ne amma ya ga kyakkyawan mu'amala daga gare ka mai ƙololuwan ƙiyayya da musulmi shine kafiri to kafiri ma ana son ya ga kyawun ɗabi'u ne daga gare ka ba cuta ba cutarwa ba za ka danne mishi haƙi ba ba za ka take mishi haƙi ba ba za ka muzanta shi ba ba za ka aibanta shi ba ba za ka ɓata tsakankanin shi da masoyan shi ba za dai ka kira shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mutunci kenan kyauta za ka yi masa za ka yi dariya da shi za ka ci da shi ka sha da shi da manufar ya karɓi gaskiya ya karɓi kalman shahada kalimatu la ilaha illallah to idan dai kafiri ka yi masa wannan to me kake tsammani da sauran 'yan ƙananan ƙiyayya da muke fama da su a cikin angoyinmu ƙiyayyan da bai takara ya karya ba ƙiyayyan da yake wani lokaci ma mummunan fahimta ne kawai inda ka keɓe mutum ka ji hanzarinsa sai ka gane ashe ma ka yi kuskure ƙiyayyen da yake ma ba ta da wata haƙiƙa ƙila wani ƙanin kawun baban shi shine ya muzanta wannan ko ya mishi ba daidai ba tun shekara talatin da suka wuce shi kuma ya sanya wannan ƙiyayyen a cikin zuciyarsa ina amfani irin wannan wani lokaci kuma sun tara wani abu kasuwanci suka tara ko ko aure suka tara nema ko ko sun tara makwabtaka ne sai kaga yan ƙananan abubuwa ya kai ga kana jin zafin mutum to idan ka yi makafiri sakin fuska ka kyautata mishi mu'amala to me kake tsammani kuma da musulmi komin kuma laifin wannan musulmin yana da bukatun duk abin da zai ji daga gare ka ya ji alkhairi duk abin da zai gani daga gare ka ya ga alkhairi shi ya sanya wannan malamai masu da'awa suka yi ma kowa zarra so kowa nasu ne kowa nasu ne malamai masu da'awa da kafiri da fasiki da asharari duk nasu ne za su baza mishi mutunci da kyakkyawan ɗabi'a za su yi mishi mai magana mai daɗi za su miƙa yadda yake da bukatun a miƙa za su kyautata inda yake da bukatun a kyautata saboda ya gane gaskiya ya karɓi saƙon Allah subhanahu wa ta'ala mutuntaka ko a cikin dukiya shine ka baza dukiyan nan ka miƙa ta kuma ya kasance ka dace da inda shari'a ta ce a miƙa akwai jama'a da dama suka miƙa dukiyansu amma ba su dace da inda shari'a ta ce a miƙa dukiya ba ga talaka yana da bukatun a miƙa masa sai a dakushe shi sai a miƙa mai mai samu wanda yake wannan mai samun ba shi amfani ba wannan dukiyar da ka ba shi ba wani amfani da zai masa wannan ba mutuntaka ba ne ba mutuntaka ba ne jama'a musulmi shi ne ibn qayyim ke cewa ka dace inda za ka sanya dukiyanka ya zama ya dace a hankalce ya dace a shar'ance ya dace a zamantakewa ma ya dace shar'an wa aqalan wa urfan duka ya kasance ya dace to irin wannan mutunci kenan a cikin baza dukiya amma ya kasance ga talaka wanda yake idan zai aurar da ya ka ɗauki naira dubu goma ka bashi zai mishi amfani zai rage mishi zafi ba za ka bayar ba sai ka samu wani mai kuɗi irin ka wanda yake ya ba miliyan hamsin baya sai ka ɗauki naira dubu ɗari biyar ka bashi ta wannan mutum bai mutunci ba mai irin wannan ɗabi'an bai da mutunci ba kuma mutuntaka ba ne ba mutuntaka ba ne jama'a musulmi wannan ko shugabanni ne suke da wannan ɗabi'an ko talakawa ne ko a gidajenmu ne to wannan ɗabi'a ce ta rashin mutunci ai ta ƙara mai mai ƙarfi ƙarfi ana kuma danne mai rauni ba a taimaka masa ya samu ya ɗan ɗago ka ɗauki yara aiki kana da daman wannan sai ka ƙyala 'ya'yan talakawa anguwa sai dai ku ɗauko 'ya'yanku a kai su manya-manyan wurare wanda albashin mutum kawai a wata ɗaya sai ya sai abincin gidan talakawa ɗari a anguwan albashin shi na wata daya don akwai wanda ke daukan albashin dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar ɗin nan sai ya ciyar da talakawa goma ko hamsin abincin wata daya shi talaka in ya ɗan saba abin da zai sa a bakin shi bai da bukatun komi kuma to wannan ɗabi'ar rashin mutunci ne shi ne sai kai ta ganin ka cikin kai ta ganin irin waɗannan ɗabi'u gurin manyanmu da shugabanninmu ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su wannan ɗabi'a ce ba ɗabi'a ce ta mutunci ba ɗabi'a ce ta rashin mutunci kuma ina ƙara jaddadawa a kowane zubi na mutane ko a mataki na ƙasa a gidajenmu da angoyinmu da 'yan uwanmu da danginmu ko a cikin shugabanni ko a cikin masu kuɗi duk wanda ya sifanti da kishin waɗannan sifofin to ba mutum ne mai mutunci ba da haka aka ce lissafo mutanen kirki masu mutunci kar ma lissafa da wannan in kuma kai ne kake da wannan muguwar ɗabi'a to kar ka lissafa kanka cikin mutanen kirki kar ka lissafa kanka cikin mutanen kirki akwai mutumin da yake shi ba ma wai ya ma ba waɗansu ba shi haƙƙinsu ma ya shigo hannun shi ya taki wannan ba ɗabi'a ba ne ba mutunci ba ne shi yasa za ka ga abin da ya shafi shugabanni mukan yi kira da babban murya ina ma da shugabanninmu na najeriya su rika kwaikwayon ƙasashen turawa in ba za su yi koyi da musulunci ba to su kwaikwayi ƙasashen turawa me nake nufi a ƙasan turawa ne za ka ga sai su iya yadda su salwantar da na abin nan dala miliyan ɗaya dala miliyan ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka saboda rayuwan ɗaya daga cikin 'yan ƙasansu ya kubuta kai wani lokaci ma dabba kare ko alade ya fada wani guri za a baza kuɗi da duk abin da ake da shi saboda rayuwan shi ya kubuta amma mu ko namu shugabannin fa akan neman ranar 500 sai a sanadiyar mutum mutum goma wannan ba mutunci ba ne jama'a da aka mu riƙe wannan da kyau mutuntaka a wurin matsayi in ji ibin ƙayi mutum mai mutunci mai matsayi shine wanda ke baza matsayin shiga duk wanda ke da bukatun ya amfana da wannan matsayin ya amfana kenan bai rufe kofa duk wanda ke da kuka ko damuwa ya je ya kai kukansa kuma za a saurare shi za kuma a yi bakin kokari ganin an yaye mishi abin da ya dame shi wannan ko a cikin mutane a ƙasa ko a mataki a sama duk wanda ya bude kofan shi na sauraron koke-koken jama'a da korafinsu da ababen da ya dame su kuma zai baza kokari ya ga cewa ya gusar musu da waɗannan matsaloli to wannan mutum yana da mutunci a cikin mulkinsa a cikin matsayin da yake da shi mutunci kuwa a cikin baza dukiya da kyautatawa shine duk abin da ka gane ya kamata a bada taimako a ciki to nan da nan ka gaggauta ka yi kuma ka yi da yawa kuma yayin da kake kyautatawan nan kar ka rika kallon kyautatawan yayin da ka gama kyautatawan ka manta da kyautatawan ka ji mutunci kenan a cikin baza dukiya yayin da kake miƙawa kar ka rika kallo ka anya na bashi dubu hamsin kar ka kalli dubu hamsin ɗin bada idan ka gama bada ta kuma ka manta da ita kenan ba za ka yi gori ba gobe ba za ka ganin wani ya kamata ya zama bawa na tunda na kyautata mishi ni ne mishi aure ni ne biya mishi kuɗin makaranta ni ne kaza ya kamata ya zama bawa na kenan a'a ai ka riga ka manta da wannan an riga an yi an wuce to wanda ya sifo nan sifofin to shine fa ake kira mutum mai mutunci jama'a malamai suka ci gaba da bayani cewa in dai kana son kawai a takaicen takaitawa a gaya maka menene mutunci ya ce shi ne mutum yi aikin da duk idan ya yi zai kawata ka a wurin Allah zai kawata ka a wurin bayan Allah ka nisanci abin da idan ka yi zai bata ka a wurin Allah zai bata ka a wurin bayan Allah mutunci kenan mutunci kenan jama'a wannan abin yana da alaka da kai kai kadai ne kaman kamewa ka zama kai kaman mene kana da ifatun nafsi baka zuwa roƙe-roƙe baka zuwa roƙe-roƙe duk wanda ke roƙo ai ina ya yi abin da zai ɓata shi wurin mutane sai a rika nuna shi sannan ka zama kana da tsarki daga kwaɗaice-kwaɗaice na duniya ka wuce gaban ka je kana ɗaga kanka don a baka wani abu a duniya ka wuce nan sannan ya zama ka tsara kanka da duk abin da ka san idan an yi yakan zubo da mutuncin mutum kana zaune ba sana'a za a zage ka ka wuce wurin ka je ka nemi sana'an yi kana zaune ba ka tsafta ka wuce wurin ka zama mai tsafta saboda ƙazami akan zage shi kai maƙetaci ne ka faya cutar da iyalinka ko baka damu da makwabtanka ba ka wuce wurin duk abin da ka san yana zubar da darajar ɗan adam to ka wuce wurin kawai idan ka haɗa wa'innan sifofi guda uku to ka zama cikakken mai nagarta ta sashen mutunci ko abin yana da alaƙa da 'yan adam shi kuma duk ɗan adam ɗin da za ka yi mu'amala da shi ka rika taimakon shi taimakon nan na shawara ne taimako ne na aiki da gangan jiki taimako ne na dukiya ka taimaki mutum duk ɗan adam ɗin da za ka yi mu'amala da shi ka rika yafe mishi kurakuran shi idan ka zauna kai nazari da kyau duk kuskuren da ka ga wani ya maka a duniya kana jin zafi in kai nazari da kyau za ka jiya kai ma kai ma wani irin shi ko direba ne aka yi maka wani fakin wanda baka ji daɗi ba wallahi kana tunano jiya da shekaran jiya sai gani ma nema wani irin wannan to ka rika haƙuri kana yafe ma mutane mana kana haƙuri da su kana yafe musu sannan ka rika yankan hanzari saboda dan adam dole kuma ya kuskure to duk inda aka zo aka ce kayi ba daidai ba ce wallahi ban gane bane ga Allah ya hakuri a yafe ba zan maimaita ba shikenan in ku abin da ke da alaka da Allah ne subhanahu wataala ya zama ka kiyaye kunyan Allah ka zama ya kunyan Allah kuma ka tarbiyanci duk wanda ke kasa da kai akan kunyan Allah a daidai irin wannan gaban muke kira ga 'yan uwa masu himma masu nufin alkhairi da sukan zo da 'ya'yansu mata masallaci sai su shigo da su sai su sanya su a cikin tsakiyar maza wannan ba daidai ba ne kana koya ma ce ta saba mu'amala da maza tun tana 'yar kankanuwa in dai yarinyanka ta kai shekara biyar shida to ita da maza nesa nesa in ka zo da ita kai ta masallacin mata sai ka samu wata 'yar agaji ka haɗa ta da ita amma ka shigo da ita tana kafaɗa da kafaɗa da maza to idan ta je makarantar firamare ko sakandare ta zama ba ta da takatsantsan gurin mu'amala da mazafa kaga kai ne ka buɗe mata wannan kofa to kunya yana daga cikin abin da mutum idan ya kiyaye shi ka zama kana muraƙaban Allah kana kiyaye Allah kana ma kanka hisabi akai akai kana kuma bibiyan aibobanka kana kokari ka gyara kana miƙa wuya ga dokokin Allah kana nuna kwaɗayinka zuwa ga Allah to irin wannan sai a ce ka zama mutum mai mutunci zuwa ga mahaliccinka Allah subhanahu wataala malamai suna kawo sharaɗan mutuntaka bai taɓa yiwuwa a ce kana da mutunci sai ka cika waɗannan sharaɗan sai ka zama duk abin da za ka yi sai ka yi taka tsantsan ka kame daga haramu sai ka zama mai adalci gurin hukunci ko a kanka ne ko a kan iyayenka ko a kan makusantanka duk abin da ya taso ka tsaya ka tsage gaskiya kuma ka yi hukunci da gaskiya ka zama mai mutunci kenan amma akwai mutumin da yake in a gidansu ne abu ya faru zai ta ba da kariya in a wajen gidansu ne sai ta fallasawa ai kaji an cewa ne kaza ai wane ma yi kaza ai wane ma yi kaza amma in a gidansu ne wani lokaci ma ko a gida din an samu lalacewa sai a shiga yan uba ɗakin su wane da ɗakin su wane in ɗakin ku ne sai ka ɓoye aibin in ɗakin su ɗan uwanka ne sai kai ta haɗawa ai dama ba su da mutunci ai dama ba su da kirki ai dama haka suke to ba ka da adalci sai ka zama mai adalci sannan za ka zama mai mutunci sai ka kame daga zaluntar mutane a cikin haƙoƙansu ko da magana ko da aiki sai ka zama baka kwaɗayin abin da baka cancanta ba kar ka je kai tasarin abin da yake baka da haƙi a ciki ka tsaya ga abin da kake da haƙi a ciki sai ka zama baka taimakon mai ƙarfi akan mai rauni sai ka zama baka fifita ɗabi'u na ƙasƙanci akan ɗabi'u na mutunci ɗabi'u masu daraja kullum kai ka zama kawai ina ƙololuwan ɗabi'a ita kake kallo to sai ka zama cikin masu mutunci kuma duk abin da za ka yi karkai abin da zai jawo maka zargi da aibi da zunubi a baya kuma karkai abin da zai bata maka sunanka a baya a ce a wane ai ka san babansu shi ba shi ne babansu ɗin aka taɓa kama shi aka sami shi an kwaye sata ba ba shi ne wanda ya ci dukiyan jama'a ɗin nan ba ba shi ne wanda ya rashin mutunci iri kaza ba ba shi ne wanda suke siyasa sukan fito su zagi wanda suka ga dama ba kar ka taɓa yadda kai abin da za ka samu munan ambato a baya to wannan na daga cikin abubuwan da ya kamata a cikin wani hadisi manzon Allah yana cewa Allah mai karamci ne kuma yana son masu karamci Allah mai kyauta ne kuma yana son kyauta Allah yana son ɗabi'u masu ƙololuwan daraja yana ƙyaman ɗabi'u na walaƙanci da ƙasƙanci. a wani hadisi manzan Allah ce ka ji tsoron Allah karkare na kyakkyawan aiki komin kankantansa kai ko da ko ka gama zuba ruwa a bokitinka sai ga wani mabukaci ya zo da ɗan kwanan shi abin da ya rage maka na ruwan nan a cikin guganka karkare na ka zuba mishi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkare na ka fuskanci ɗan uwanka musulmi fuskanka na cikin annashuwa da walwala sannan kuma manzan Allah ce a hirɗinka da barin tufafinka ya rika wuce idan sahu manzan Allah ce duk wanda tufafin shi ya wuce idan sahu to wannan mai girman kai ne kuma Allah baya kaunan haka ya ce ko da wani mutum ya zage ka da wani abu da yake kai baka yi ba kai kuma ka san aibin shi wanda shi ya yi annabi ce to kai ka ka zage shi ka kyale shi zunubin shi na kan shi kuma Allah zai baka ladan shi kai dai kada ka yadda ka zage kowa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyawun ɗabi'u da nagartattunta a ƙarshe muna sa insha Allah ta'ala idan mun gama sallah za mu salatul ghaib wato sallah na wanda ba shi a wurin abinda malamai suke kira da salatul ghaib shine wani musulmi ya rasu amma babu gawansa kamar wuta ta kone shi kurmus ko ya nutse a ruwa wata dabba ta cinye shi ko wani abu mai kama da haka ko ya fita ya mutu an tabbatar da ya mutu amma ba a ga gawansa ba ko kuma musulmin da ya mutu a tsakankanin kafirai da yake bai samu gatan sallah ba to wannan babu laifi ana iya mishi salatul ghaib wato sallan wanda ba shi a wurin abin da kawai ke faruwa shine akwai wata bayar Allah daga cikin 'ya'yan wannan gari Allah ya mata albarka ya saka mata da alkhairi a yarinya ne matashiya mai kuruciya sai Allah ya hada ta ya kai ta zama kasan Canada ita da mijinta to kasancewan ta ta ta, ta gugu da da'awa kuma alhamdulillah ta yi karatu na addini gwargwadon hali lokacin ta tafi kasan Canada sai ta dora da'awa zuwa ga hanyar Allah a ƙarƙashin nan an samu waɗansu da dama sun musulunta to akwai wata baiwar Allah wacce ta musulunta da ita da ƙaninta amma suka yi ta godo da mahaifiyansu ta musulunta su musulunta kullum mahaifiyan tana ce musu za ta musulunta za ta musulunta har dai ciwon ajali ya kama ta tana da waɗansu 'ya'yan sun kai kusan su hudu lokacin da ciwon ajali ya kama ta sai wannan baiwar Allah da ita da wancan 'yar tata sai suka yi ta ƙoƙari wance ki musulunta ki musulunta Allah ba zai miki azaba ba ki musulunta a ƙarshe dai ta yadda ta faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah to an yi wannan babu tsawon lokaci a wannan yinin Allah subhanahu wataala kuma ya karɓi rayuwanta so da haka ta mutu su kuma ƴan uwanta can kafirai sai suka zo sai suka ɗauke ta sai suka yi mata janaza irin na kafirai to da haka wannan baiwan Allah bata samu gata an mata sallah ba sai ta kira ita wannan baiwar Allah ta kira take bayanin ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru da Allah tana roƙon a yi mata salatul ghaib so da haka insha Allah ta'ala idan mun gama sallah kowa ya tsaya yadda yake za mu mata salatul ghaib da izinin Allah muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah madaukan sarki ya karbe ta a matsayin mai shahada mu ma Allah ka sa mu cika da imani اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هذا وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك